ana surutu duk sai ya yi da suka taho eh, kakannin kakanni ne na ko suka taho daga gabas asalinsu sai aka suka zo barna suka sabka daga suka zo barna suka sabka sai aka ce musu to sarakin garin kwace suke sai suka ɗebi shanu fulani ne manya-manya sai suka ba su sai aka nema musu wurin zama suna ta kiwo suna ta kiwo suna ta kiwon suka daɗe a nan to kuma ranar sai suka taso da suka taso sai suka zo gumar suka sabka suka kwana biyu nan ma suka daɗe sai suka taso da suka taso ɗaya zauna a ɗan batta suka sai kuma suka tafi ɓungawa suka je can suka zauna shi kenan sai aka ce za a kwace musu gari suka aka ga na ingawa sai suka je suka ga sarkin sakwato sai wancan ne da magana sai ɗauro yaƙi sai aka aka ɗaure yaƙi sai suka komo sai sarkin sakwato ya ce su komo nan Gafara Eh, haji.
sai Ban su- ji sai ya ce su komo nan sarkin musulmi sai aka komo nan sai suka daga da magaran sai suka ɗauro yaƙi za aka zo nan ana yi da ana yi shikenan sarkin gari sai aka ce to shikenan kada ya tashi sai doki ya tashi kana daura ya kana daura mishi sirrin yaƙi sai mace ta al'ale shi ta ce ga yan yan abinan sun zo yaƙi baka tashi ba za su cinye gari sai ya fishi ya tashi ya ce a tashi doki a daura mishi sirri sai aka daura mishi sirri suka tafi yaƙi yo ba sai aka kashe shi ba sai aka kashe shi to da aka kashe shi sai sarkin can da magaran ya ce wa wannan muhammad Eh, ya ce sarki muhammad kenan ko sarki muhammad ne wanda aka kashe faɗan tu- abu ne dambu to sai aka yi wa sarki muhammad ko shi kenan sai su- ya ce je ya naɗa mishi wancan sama aka rika ba wani a nan garin ya rika kawowa yana binnawa ya rika kawo yana binnawa to sai sai aka kashe shi da aka kashe shi ko yace ku kamo min shi sai ya kama wanda yake kawo sammin nan yace to na garin su ne Sarakunan za ki rika faɗi.
eh to sar- sarkin da magaran To a sarkin ka zauren za ki rika to faɗi.
sarkin ka gaure da aka kashe shi sai wannan na na nan garin ne sai ya ce to ku kamo min shi inji sarkin da magaran ya ce je ka tono min maganin da nake baka sai ya zo ya tona sai ya kai mai da ya kai mishi sai ya ce to shi kenan ku zo ku gani mutane suka zo suka gani suka ce ya ce to a kashe shi ni ma dan wata ran ba zai banni ba haka zai rika yi mini i i idan bu oi ji sarkin da magaran wanda ya ba shi magani shi wani an kashe shi sarkin da magaran ne sai ya ce ku kashe shi sai aka kashe shi to sai aka ba wannan sarki muhammad ɗin. to sai suka zo ha ilau mata a bakin Yi sai kuma zaman sarki Muhammad zamanin mayaƙi shi kuma sai ha'ila wasu suka zo za su kona wajen Kano ne za su yakin nan ma aka zo yakin nan garin suka zo suna saran binni sannan sun yi binni su suka yi binni mayaƙi da suka yi binni da aka kona garin sai mayaƙi suka yi binni suka share suka yi binni da suka yi binni sai suka taho 'yan yakin su ma suka zo suna ta yaƙi ana ta saran binni sai ya- sai aka musu azanci sai su yi dan bisa sai su kai su dora a birnin sai su an gaza musu yan yakin nan da wuta shi kenan sai aka zo aka samu dan taimako sai aka sa magi aka daura mata laya a wuya aka ce ki je ki samu sarkin yakin ki shafa ta je tana kuka tana shafa mu mun samu yar sarki mun gani mun samu yar sarki tana shafa musu tana shafa musu wurin nan da dare gangarewa sai suka tashi su kuma sarkin wannan mayaki sai ya daura sirji sai aka bi su sai suka tafi suka kasu can hayin gada to daga hayin gadan nan sai suka komo da suka komo sai suka je suka ga sarkin musulmi suka ce to ya mun yaƙi sun zo mun kore su amma mun kai su ga inda muka yi ce ina kuka kai su suka ce bakin gada isa ida i dan uwan ke ciki sai ya suka ce bakin gada da dan uwan shi ke dan batta shi yana nan sai ya ce to shikenan inji sarkin musulmi to sai shikenan da yake nan kuka ajiye su to nan ne bakin kasar ku da kun kai su har can gaba duk inda kun kai su da nan ne duk bakin ƙasar ku amma tun da kuka ajiye su a nan bakin rabon ku kenan mabari kenan dan bata ta zama ta Kano wannan kuma mu kuma muka tsaya a nan da duk nan muke da ita dan bata Gawa ma ƙasar Eh, Kuma sai tarihin sarakunan da suka mutu aka yi wani sarki.
barakunan da suka mutu Yi aka yi wani aka yi wani sarkin ba har aka yi wannan.
to ai shi ne aka yi kin ga wannan dai dan tunku To, Nan za ki miƙa bakin ki.
To, ɗan ɗauka za ta yi. Sarakunan da an yi.
dan tunku kana aka yi dambu dan tunku aka yi dambu da dan tunku da dambu kana sarki muhammad kana sarki mayaƙi kana sarki muhammad ha'ilau kana sarki adamu wai shekarun da suka yi akan a kana sarki ibrahim shekarun ai da suka yi akan gadan ba shi wannan a alwa a nan tana ba ban san shekarun su ba ni da ba a haifa ba ban san shekarun Mayaƙi shekarar shi talatin.
to mayaƙi shi shekarar shi talatin kakanmu shekarar shi talatin shi kuma wannan shekarar shi na Sarki bayan Muhammad ya yi shekarar shi tara sarki muhammad uban wancan Umar sarkin ya ashirin biyu babu. Sarki sarki namu wannan ya namu ya talatin ba biyu to wannan kwa ai yanzu ya yi wajen sha biyar Sha hudu, wata suka yi sha hudu ni na ce ya yi sha biyar sha biyar gare shi ba sha shakka biyar shekaru.
sha biyar gare shi Wata aka yi atabau sha wannan hudu.
sha biyar gare A a sha biyar ni ma na riƙe.
dan suka karɓo tuta gun sarki musulmi ya ce to bakin iyakar ku kenan da kun kansa har can nan naku ne to shi kuma wannan ɗin na ɗan batan sai ya taso taso a ma ko mutuwa yau Wani A'a, wata hadiri.
kuwa zai rako.
hadiri Ko a can ya zauna haka nan?
oho hadiri har ya yansu dai gamba ai daga can aka auro ta ya ya hadirin ce nake ba ai ya ce gaman dan dan uwana zai zo in ya zo ku bashi kada ku hana shi abu gamba uwa ya rima Allah ya ba mu
To Hajiya, a don Allah ki ki gaya mini sunanki.
To, ya ta ce, suna na DJ DJ Hadiza, Hadiza.
Hajiya DJ.
Uwar gidan sarki a.
Ah.
Yau. Ba ta shi ne ga
To ai da mai rai ake magana.
Allah a gaya mini su- sunayenku. Ah, Ita fa, menene sunanta?
Mm, Ita kusa da ke.
Wannan ita ma dijan ce.
Ban ji ba?
Dijan ce ita ma.
Ku biyu? Tare? To, ita ma.
Rakiya.
Rekiya. Madala.
To Hajiya Kadi ba ta Kuma zo ba.
Hajiya. Sunanki fa.
Kira Hajiya Kadi.
Kuma Akan Ka kujerar Hajiya Kadi ana samun motsi da nan.
malama Fatima ta Sa'idu.
Fatima ta sa ido.
Eh.
Yau kin ga Hajiya mai ya zubar ta nan, Hajiya Kadi ba ta nan, Hajiya Amina ga ta nan ita mata ta. Ba za ta iya ba.
Alamu da ita. A alamu da ita wanda bai yi lafiya da fahimta?
sauka ta zauna.
a watakila kin kin ta- kin taba gaya mini haka amma kin fahimta ban ji harshen hausa daidai ba da sauri saboda haka ya kamata in je gida in sake ji labarinki To.
sai in rubuta tambayoyi To.
sai in, in dawo in tambayo in, in, To ki ƙara in tambaye tambayoyi?
ki To.
abubuwa da ban fahimta ba To.
amma yanzu ina so in, in sake tambaye ki To.
a labarin asalinki To.
Ah, wato ke ce daga ina?
Ni?
Eh, Ni ta nan ce Ta nan.
sarki, sarki, ma- sarki mayakin eh, shi ya haihu ubana.
ta madala, madala, kun dade a nan.
Eh mun daɗe a nan.
Madala. Dukansu kuma haka ne? Su sauran haka ne? Daga Saurayi nan?
duk aure ne mijin mu ɗaya duk wa'annan su dan duk aure ne duk mijin mu ɗaya shi kuwa mijin mm, mm, mm, mm, ɗan uwana ne shi auren zumunci ne aka yi.
Aha, madala, na fahimta a zumunci.
A'a bata nan.
Madala, madala.
Wannan ko sunanta Hajiya A'i.
Ai, Haji Ai. Gani na
Ga hajiya a'i.
To, ita ce daga, daga nan kuma ko?
Ita matan nan ce, a nan muke duk. Duk matan tsofan sarkin ne, matan sarki Adamu. Na faɗi sunan
Ita ce sunan Adamu wannan Amina.
Amina, Eh.
malala sannu Amina. Ita ce Amina. Kai, Alhaji.
Ya Allah ya sauka ki. Kai. Ita fa?
Wa- Ai. Laraba? Laraba?
Delu.
Delu.
Na fi Amina.
Amina.
Amina ga ta nan.
Amina, ka tana nan, ka tana nan, Ya tana ce nan.
batta nan.
Tana nan.
A wani.
Can nake tambayar su.
Ai, Yan makaranta Amina ne, Abu kai haka na da.
na na nan ne, Haka na da.
A masu gaya miki na ai wa'annan, kan karatu.
wa'annan wai, wai yarinya mai karatu take tambaya.
Ha, to.
In Sun santa?
A'a ba ba.
Gora ki yau ke ki yi zai.
Laraba nake tambaya.
Aigo. Wa Amina take tambaye ki?
A'a ta ne abu nake Ai tambaya.
Hassana.
Haka na da.
Eh, Eh suna nan suna nan lafiya kalau.
Ta, Ali ne?
A nan sai a nan gari.
To kuma ai shi kenan ko sai kin komo din ko ko kwanda da gaya miki.
to sai sai in tambaye ki ko To.
Haji- Hajiya Ai ita ce um, matan sarkin Adamu.
Eh, To, da hajiya yar baba gata nan. Wannan duk kwarkwarori ne.
oh, to madala, madala. Duk, duka A eh, da wannan.
da wannan.
Eh, mu ko nan haka matan Da ita?
aure da wannan gata nan kusa. da mu.
Ta, ta, sa, ta, ta Sa'idu ita ce kwarta.
Wani abin da zaki fahimta da ita. Matan auren ki zana mu biyu sun ko ku nawa ne.
Mu mu hudu ne biyu sun mutu matan aure. Hudu ne biyu suka mutu.
To, saura Da daya.
uwar sarki wannan.
Wa- Kin ga ɗakin ta nan uwar sarki wadda ta mutu. Ai an gaya miki ko?
To, to.
Kuma da Ke ce matan, matan sarki.
Matan sarki mm, mm, Adamu.
Adamu.
Eh, Har da Hajiya Mu- Ai.
Kin ga hajiya ai kwarkwara ce. Mana matan aure kin ga hajiya dije. Hajiya rakiya.
Aha.
Hajiya mm, Fatsuma. Hajiya Indo ya suna hajiya. Hajiya Rabi. To mu ne mu hudu kin gani. Hajiya eh, Hajiya Rabi.
Ake faɗa muku shi ake za ku lissafa. Kuma da ake kira.
Hajiya Yargi.
Yargi.
Yargi.
Aha.
Hajiya Yargi.
Ita ce matan ita ce ta fari ita ce matar shi ta aure ita ce matar shi ta fari to kana hajiya yan dabi ita sunan ta hajiya mai babban daki mai babban daki mai babban daki sunan ta hajiya yan dabi Eh, wadda na ce miki sunan ta fatsima to yadda ba ake kiranta da shi madala.
Mhm. wannan rakiya Rekiya.
Eh, ni kuma hadiza Eh, madala.
bikin gamu ne na Matan aure guda hudu.
Eh.
Madala.
Hajiya sunan da ake kiran ku za ki sa.
Ya rabu wannan. Ita mata rabu wannan ai ta faɗi lafiya.
Sai su Kin sai.
gani suna na Delu.
Eh, Kin ji ko?
eh.
Wannan sunanta yar baba muke ce mata.
Eh, it- Ita Wannan ce yar baba wannan Rakiya ita ce yar baba. eh.
Yar baba.
Ni ko Delu ake Delu nake.
Hadiza Dela.
Wannan kuma Fatsima mai babban ɗaki yar dabi.
Ah, Yar yar dabi mai dabi.
babban Ta ɗaki.
madala.
Mhm. Waccan kuma Dudu.
Dudu.
Eh, Rabi. eh, Ta madala.
eh, Ita ce matan sarki.
eh.
Oh, Hudu ga.
Guda hudu.
Eh.
Sai su saura kwara kwara.
Saura duk kwarakwarai ne.
Da dan dan sarkin Adamu ko?
Dai na sarki Adamu.
Ah, madala na fahimta na Sarki Adamu. ne.
Madala ya yi kyau. To Hajiya, Na'am.
in kin yarda, To.
na yi murna kin kin kin gaya mini labarai da yawa.
Masha Allah.
Kuma in kin yarda ina so in dawo mako mai zuwa war haka.
To Allah ba Sai mu in lafiya.
in baki tambayoyi.
To ko?
Allah ba mu lafiya to.
Madala, To amin, amin.
Allah kai Kuma mu.
yaushe kike dawowa?
Allah kai mu.
Eh zan dawo.
Yaushe za ki dawo?
Ah, War Ka haka.
ta sa rana.
Ranar yato.
Allah ya yarda. To Allah shi kai mu.
Amin Allah amin.
ba mu lafiya.
Amin amin. Amin amin sauka na yi mana da murna.
alheri. Masha Allah.
Madala na yi murna. Yawwa. Na yi murna. Yawwa. To, Za ki kashe wannan?
Labarin yaƙi.
Ki mata wannan ki kashe mana.
To wannan Eh. Madala. To, sai in- in neme wuri. To, kin ce, kin bani labarin tarihin Dambo da Muhammad, Masha Muhammad, Muhammad.
da ballu da muhamman ballu a'a muhamman dan tunku Mhm.
da dambo Eh, da sarki muhamma eh,
to kana aka yi mayaƙi mayaki.
Mm. to kana aka yi sarki muhamma ha'ilau wani duk jikoki ne Eh, kana aka yi ɗan shi to ɗa mai ta sunan shi umaru dai tsayan Umaru.
Eh, kana aka yi sarki adamu mhm.
kana ga sarki ibrahim Yanzu, Eh, madala. Ina da tambaya a. Kin ce, wai kuma
yawa ya kyau.
ai da mani nan na koma ita ta ce na koma ta to
Kin ce kin yi amfanin to sunan to um, mai gidanki mai gidana Adamu, sarki adamu ba amma ya kamata ki daina ko?
eh Eh, mata eh, ah, mai gidanki.
eh, sarki adamu Eh, kin ga wannan amma na yi mamaki kin yi amfanin sunansa. Watakila yanzu ba kome. Ko? Eh, to madala, madala. Amma kin kin yi haka don tarihi.
masha Na yi Allah murna. Don in fahimta daidai ko?
masha Allah Madala. Na mu gode.
matan dai iyayen mm, matan auren shi shi hudu ne Aha.
da mijin na su hudu ne kin ga ga uwar gidan shi can ita ta fara mutuwa Eh, Fatima.
eh ita a'a ce.
fatima mai wannan ɗakin
Mai baban daki.
Eh, Ah, ita amma ba wata uwar Rabi- gida.
Rabi.
Oh, Rabi Eh, uwar ita ce gida ta ce.
fara mutuwa Madala.
wannan ita ce mai ɗaki mai babban ɗaki ita ce fatima Eh, da ta ta biyu.
Mm. kana gawa haka a gabana ita aka fara yi ita ce ta uku Eh, kana ni ta hudu ce eh, madala, amma kuma kin ce a rakiya ta biyu, a rakiya ta uku.
ita ce ta uku Eh, kana sai ni ke ce kana ni- Amariya.
eh Eh, amma Eh.
kin ce ko, ko watakila ban ji daidai ba, To.
amma ina tsammani kin ce a sai ni uwar gidan wancan sarki. Amma ba haka ba ne, Eh.
Eh, sai kuskure. Eh, ni to ni ta madala.
gefe ce kin ga uwar gidan can ta mutu rabi Eh, na fahimta. Amariya ce.
rabu ba Madala.
wani ya kashe wurin shi ya gida a wurin ita da gidanta can rabi Yawwa.
to kana wannan Amara.
to kana waccan ɗin rakiya to Madala.
kana ni kuma hadiza delu hadiza Kin hajiya delu aje delu.
eh hajiya delu ba Eh, ke ce. Dije. Har da rekiya yar baba.
ito ai ita ce waccan ita ita nake bi Aha. Sai Fatima yar to dali.
wannan ita ce fatima yaddabi Yar bebe.
yaddabi dabi Dabi.
ne garin su yi a can aka auro ta Debi.
dabi ba Eh, na yi kuskure. Debi.
dabi To madala. Sai Rabi ita ce yargi.
eh yar giye ba eh, dudu Dudu.
ita ce dudu Madala. Ah, kin iya gaya mini labarin yaransu?
yara Eh, ya'yan mm, to kin ga dai ita ita rabi yanzu sauran 'ya'yanta ita uwar gidan tamu sauran 'ya'yanta uku yayanta uku da namiji guda na runi ga hansu
to madam shi ne galadima a runi namiji kin ce saura amma akwai wadansu wanda sun mutu mata sun mutu eh, ta haifu ɗan sun mutu Eh,
matattun ah, ko sun duk haihuwa tun bane Ya'ya.
wa'anda na sani dai wa'anda suka mutu nawa ne wa wa'anda suka mutu kin ga da mariya wa'anda na sani da sani kin ji ko da wata kuma na mace sunanta Ko ina faɗin sunan na tambayo da shi ni dai abin da na sani a gabana wa'anda suka mutu uku na haka uku
wanda na taras na'am yau amu lafiya lafiya na gajiya yawa madam na barka dai yawa tarihi kake nema kin gaya mata ne na gaya mata na matan tukun yanzu na mata ake da ya'ya za a yi da ya'ya na in abuce ikko sunanta su ikko muke ce mata yan waccan wadda ta mutu wadda na mance ta ikko ikko eh to ita ce kin ga- echo out of da da mariya eh da sani aha da ikko aha to ni su na tara suka mutu madam yawa wannan kuma ta masu haifa ran guda shida eh to masu ran kuma uku to kuma sani ba can baya ko ta yi wasu da dj ashe da dj a ina da dj hudu suka mutu
Mhm.
da dj wace ce dj a'a wadda ta mutun yarta yar oh wacce ita oh to hudu madam.
su ne suka mutu Madam.
yanzu uku gare ta masu ran madala Eh,
ke ce Hmm?
ke ce Ah, ke gafara gafara kefa ni eh wa ai da manyan ai na manyan kana ainawa eh, ai na manyan kana ainawa ko ke ga wannan ita yadda bi wayalo wayalo wayan
Aminu, da ka kira mai yaji. Kinga, Ita wani yar baba. Ni dai kin gana ba. Kin gana da kare na haifi namiji ya mutu. Kin ji ko?
Na ji kansa, Nawa eh, eh.
na haifi namiji ya mutu. Na haifi mace ta mutu. Kin ji ko? Na haifi tagwaye ha ilau Eh.
da namiji da mace suka mutu.
alaji kansu wallahi sannu
To kuma kana kuma na samu ɗaya ya tsaya.
Mhm, madala Mhm. to kuma kana ha'ilau na haifi mace yanzu ko na haifi namiji yanzu ko na haifi ha'ilau mace yanzu dai mata na ni hu- mm, hu- hudu ko Hu- uku ko uku mata na yanzu masu rai to namiji biyu eh masu ran uku mata hmm. sai hudu sun mutu eh hudu su-
hudu sun mutu eh, yawa banda su bari banda su wane ne Eh, kin zuwa banda su bari bari ma na bare da tagwaye biyu amma kankana ne wannan ba wanda ya san su ma ni na binne abina sai Allah ya zai mun azaba ina kukan wannan kai sannu.
wannan kuma ɗaya na mi- mace ce ta su da namiji shi ma tagwaye ne sai ɗaya ya faɗo namiji wannan an binne shi sai kuma ɗaya kusa da ta shekara a ciki i kana na haife ta kusa da shekara a ciki eh wallahi sai ta kwanta da ɗan uwan ya faɗo eh da biyu ne sai ita sai sai ɗayan ya ciwo sai dai ya faɗo namiji sai ita ku ta kwanta sai ta daina motsi sai da ta shekara guda a cikin na kana ta fito da cikin ma kumbure ka ana jini ya barke sai da na kwan uku jini ya barke ya ta zuba ya ta zuba sai ta koma ta kwanciyar ta yake da rabon in sake wani kana kuma ta fito ita da ta shekara guda ta tashi kuma kana na haife ta wallahi kin ji yanzu ni dai 'ya'yan wa'annan dai da mu haifa haifan ban da ɓarin dai in ga aka yi namiji ko hajiya mai haji kana aka yi mace ko kana aka yi ma- na- namiji da mace to su ne wa'annan rayu wa'anda suka aka haifa suka mutu eh da hasana ba eh hudu matattu wa'annan
hudu a nan eh hudu matattu kuma nan nan a duniya biyar suna nan sai namiji daya a a biyu ne ai ko san mutuwa a nan dai namiji biyu ne namiji biyu mata uku a na fahimta Eh,
can ma mutuwar baba mutuwar ma- mutuwar maza uku ne eh maza bi- maza uku ma- mace biyu can ma mutuwar wa'anda suka mutu maza uku ne kin da haka a maza biyu ne maza biyu ne maza biyu ne mace ne uku Ah? namiji ne ai hashi ne yau ban sa hashi ba. yau ai kenan mace a bashe ana yi a bashe kwana daya shi ma namiji
kai kai yanga a nan garin ne na haifi a bashen kwana uku ɗaya ya mutu kana kuma na yi ɓarin guda biyu wanda na binne da kaina kana kuma na yi ɓarin namiji ha'ilau hudu a nan garin a can kuma wanda muka baro biyar duk matattu abin da dai na binne tara matattu mutum tara haka ne suka mutu nawa eh tara mata ma- masu rai kuma biyar matattu kwa tara matattu tara masu rai biyar an rubuta zaki haka zaki Ahan. to ita wannan matattun nawa ne zana mun su ni dai na san biyu idan duka za a yi ba ke ɗaya ba na san wa'annan tukun an da baki faɗi da wannan da wannan kuma kana namiji to kuma kingin nake nema to gaban da to na duba ta ba ga Ahmadu Abi kan gadai umma umma in habi in ballo wa ɗayan Ahmadu. Ina wanda muka zo nan muka koma kika yi. Shi ne Ahmadu? Shi ai ɓari ne ko? To namiji shi ma. To biyar kenan to kuma wa? To to sh- to shidda kenan bakwai. To takwas. Takwas kenan. To kana ga mazan ta yanzu bakwai da da mata da maza ko? Bakwai ne mazan biyar ko? a takwas maza biyar mata biyu ita wannan ai uku matanta uku mazanta biyar ko ko hudu ne to kin ga matawalle kin ga iliyasu kin ga mintari kin ga ballu kin ga i- i- musa biyar ne biyar maza masu rai matattu takwas wannan wa'anda suka mutu takwas Masu- Takwas sun eh, mutu?
ko- eh takwas sun mutu
sai mata uku da yanzu matan masu da rai uku maza biyar eh, masu rai eh takwas kenan ha'ilu yawwa masu ran
a cikin su masu ran su masu takwas
to masu ran sai takwas fatima kina da sha hudu kenan ko ai sha shida sha takwas sha takwas
kini yana ba Ha?
to fatima ba tsuma wa'anne ne matattun nata ni kin ga dai da na sani na sai wannan namijin na farin bantar da shi ba dama ba wannan na kaɗai na tarar ba ibrahim na aiwatar da ya nake nake bance in eh to zakarin da shi ne na faru ko to a daga shi bata kara ba sai sai masu rai ta haifi wannan ɗin ibrahim ko kana ta haifi ko bai kana ta haifi wannan ɗa ma'azu kana ta haifi ya sunanta eh ramatu kuma eh to kuma ta yi ne amadu to biyar kenan yanzu matattun da yin ba zakar ramadu ramatu zakar amadu ramatu uku ne matattun ko uku wannan kuma masu rai yanzu dai nan masu rai ga biyar ko mace kwanan mace bare ta mutu guda
guda ita eh guda daya ita abin da gare ta takwas kenan ko takwas ƴaƴanta ita wannan mamu guda ce takwas takwas Ah, guda biyar sun da rai Eh, biyar na da rai a eh biyar na da rai duk maza ne
rabi fa rabi ni kin ga wanda na sani ya suna ta iko ko iko to ita ce ta fari ita ce babba iko to inta iko dj ko su kenan matattun uku Mm, to mariya kuɗi kenan Mm, ɗan wancan na roni da ladima a sani masu mutuwa da sani ina sai eh ai wannan ma ai ta mutu mariya to misali to sani to matattu biyar kenan kin da kika ce muka ce eko ko kika ce ya sun ta ɗaya yinta ba biyu ba kenan Mm, dije ba biyar ba kenan ai ba hudu uku ba kenan mariya ba hudu ba sani ba biyar ba kenan su biyar matattu Na ta- Biyar.
i matattu ba da mata da mata da maza matattu biyar aha
yanzu masu ran saura uku namiji guda mace biyu gare ta in an gama ga uku ga biyar takwas kenan gare ta takwas
sun da rai rabu ba eh, takwas ya'yan rabi masu rai eh a masu ran hudu uku ne hudu uku uku eh masu ran ba
to madala to um, kin ce
ni ma na yar babu ban gane su bikin gado wanda na- wannan mace ya ta fara bari na namiji ko haka suna shi Eh, ni da mace muhammadu yake haka fa- ta yi bari kuma kana taimacin wannan ko to kuma eh to kuma wate na nan dai a nan gaba can kuma Mm, ba dan abasha ba ni na mance shi dan ai namijinta guda ne aka yi kana aka haifi isa ko Eh. Eh, ah, manya ba a kankana nuhu ba ko matattun Eh, da isa da idi ko biyar kenan ita ma ko biyar matattu eh ni ma ban nan ita ina ma aka haife ta an nata da ita da ɗaurin ƙirji an ɗaure mata ƙirji ne an ɗaure mata ƙirji da zai uku biyu kenan to kana da namijin nan Mm, da wato ta yi tagwaye ke ta yi tagwaye tagwayen ta biyu tagwaye to ga tagwaye biyu ga wa'annan uku biyar to kana da shida to kana bayan ita ce mai dan abashe ko uwa ta ne da wani mai dan abashe ita ko biyar kenan to to kuma sai masu ran ko dije ko nuhu wasu kenan ce kenan an jera mata to wannan yan da ta muku takwas ko tambayo ta za a ta faɗi tambayo ta ta ce mace tu nawa ne Ni wala ce ta zo ta ki ko Ai, ta ta yi wa su yan kallo ne in ji abu ce in ta zo in za ta zo ta faɗi ta zo in kuma za ta gaya miki ta zana miki ta ta zana miki ta zo ki faɗi
za ta da madala za ta fita tambayo ta madala madala yanzu sai in Ali kuma mi na kwarakwarai ma ‘ya'yan ku, eh ni na wata ɗaya ga ta can jikin ginta, kuma da wasu ɗaya tana da ɗaya tana da guda, ɗaya wa- tana da menene guda.
su- sunayensu Eh? Iya ta ce, Eh, a a a a ta a ji min zance.
kamar a'i a'i Wai sunayensu.
Sunan su eh kwarkwarai kwarakwarai, eh kin ga ɗaya Amina, amina eh, ɗaya Kadi, kadi eh, ɗaya Hajiya Dodo, ya dudu Dodo. Ɗaya Hajiya Mai Lungu.
mai lungu
To, wa'anda suka fita kuma gaya miki suna?
amina fa
Hajiya Amina.
akwai
Ban ji ba? A- a- a- Ana ce Hajiya mai yaji. Kin ga Hajiya mai yaji. Kin ji ko? Hajiya Amina. Hajiya Kadi.
eh Hajiya Dodo.
eh Hajiya mai lungu.
eh
Na ɗan dare ne ko?
haje a'i Eh, Haj- ita ce Kadin A'in.
larab oh ita ce kadi Eh, aha Ba har yana na ke.
yau ne ta nake tafiya. Wannan a nan ta shigo saboda yara. sarki ya ce a bata saboda yara sun suna a kore su na ce ran ma sai da ne kora na ce amma ba su tafi ba ya ce da ta tafi ma sai suka bi ta kamar fara zancen yara ake nema abin da aka hai- duka abin da muka haifa na ce wa an yi an su baka san su ba ya ce ni wanda dai na wannan na fari dai wannan shi kadai na tarar ya mutu ko?
Mm, eh, ni ba su ba su- zaki ba?
in ba suna ni ba san suna ni ta nake muhammad ne ni ta nake mamman ne Mm.
maliki
to da maliki da fatsuma Sunan sarkin daura ne aka ce.
ya sunan dan abashe Dan Abashi.
Eh, ko ba kike da shi ba Dan haka da ta yi Abashi, mace dan Kijuwa haka Abashi.
da ta yi Dan eh, sunan sarki ne.
to Adam. yau kuma kin ji na faɗi a hankali wai
wannan sarki ko naku mijinmu naku Eh, kuma da wa Adamu ne. mm?
zana su matattun duka Eh, duka zana su matattun hajiya mace.
duka lissafa eh, Mm, Wannan to kin faɗe ta ai.
ina faɗi fatsuma Kin faɗi Adama.
na faɗi wannan maliki Eh, to adama mhm.
uku kenan uku kenan ko to shi mai sunan sarkin to adam adamu to kuma waisu waisu
to eh, waisu to Yaro.
kuma isa isa shida idi bakwai hajiya takwas allahu akbar to masu rai da ita da nuhu tara kenan ko Goma. Goma nawa? to an su goma ne don wa'annan yan tagwaye ai ba a sa su a'a da su ai da su eh,
to tagwaye biyu goma sha biyu
to an su kenan to goma sha biyu ƴaƴanta maza da mata masu rai amma yanzu duk saura biyu Allah da iko yake
to da Allah ki hakuri da ni ke ce hadiza ke ce wannan sunan ta wannan eh, zillai zile zillaha ko mata banga me da ke ba ku ta wuce ba ko ina tsammani banga me da ke ran nan bata zo ba ran da kika zo bata nan ba ta fita yau dubu ya wani bai lafiya ta tafi ta dubo shi bata komo ba sai da kika tafi madala amma daga me da ke ko eh ban sake fada hmm?
ita kaji ya ka diga ta can ta zo ai ta zo ko ta zo ai ai Eh, ke ce a'a ga ta can oh tana can eh, wannan rakiya rekiya eh ina tsammani kina kwatanta kina eh ai madala
rakiya madala madala rakiya eh kin zauna kusa da ah hadiza to ai na kin tuna ji.
eh, Mhm.
na tuna madala ba har kika tambayi Amina ba ma da ta zo haka ne eh to da Allah To.
a kin ce a'i ita ce kadi kaji ba har da yar dudu ya dudu mai lungu mai yaji Eh.
amina Eh.
laraba fa laraba ko da akwai laraba a'a babu babu na yi kuskure ko Eh, sai ki goge wa eh in goge wannan sai kuma na uwar gida 'ya'yan na gaya miki ki rubuta Um, wacce rabi Rabia.
'ya'yan 'ya'yan ki rubuta sunan nata ita ku
Ban rubuta.
Sun tsakon.
Ita ce uwar gida.
eh ita ce Wata fi tsakon ba?
Oh, eh. Amma wadansu kwarakwarai ne ce.
da kwarakwaran sai ban zana su ba Wadansu Amina da Mayaji da Kadi da Dudu da Melungu.
eh wa'anda suke gidan wa'anda suka fita ko ban gaya miki su ba.
Habu.
Oh, To habin ne muka mai tsaya.
wadansu sun fita.
suna waje eh sun fita Ita da habu Kin amince.
tuna Har wata mata mutu waɗansu ma sun mutu A amince da habu. Ya hajiya. Eh habu Da ko?
habu.
haka din ne da Kin tuna su?
Ba Ah, ana kin ce ga in gaya miki musu su Eh, zarji jaja.
mu je na yan waje kin ga ɗaya gwari gwari.
Baki iya na sanin ya ɗauke da aka mace.
wai dan yar giya guda da aka manta ya sunan Sarki shi habu habu.
Ah, su wanda sun fita dan ko sun uwar mutu.
Uwar gida.
ɗana uwar gida da da sa shi guda da guda na uwar gida wanda ya mutu ɗanta wanda nake gaya miki dudu Dudu.
ido ɗanta wai a cikin zanen 'ya'ya Mhm.
a cikin zanen yaran mu ki saka shi guda ya Ah.
matacce Aha. To.
to kuma sai na kwarakwaran kin ga gwari Mhm.
kin ji ko Mhm.
kin ga dudu Mhm. Daban?
mariya Ta dudu daban.
eh daban kwarkwara ce a ke kika ce in ce miki kwarakwarai Eh, haka ne.
to kwarkwara ce Eh, amma dudu, akwai dudu guda biyu wanda tana nan yanzu tana nan kuma wanda ta fita.
Eh, Akwai biyu ita ce na gaya miki dudu ko ɗaya kawai.
wannan kuma ɗaya ta mutu uwar gida ce Oho, to. Madalla. To Maria.
mariya ba ita wannan ita ma kwarkwara ce ta fita Mhm. ta fita da ranta da 'ya'yanta sai ba a gaya miki ba sai kin kare a gaya miki 'ya'yan ke zana ita ma ai na ce zan gaya miki na 'yan waje da suka fita Aha.
to kin gani da 'yar kandi Yar kandi.
Mm. yar kankin zana Mhm.
da da dada Da dada. Biyar.
da ande Ande.
da yar yakumbu
Yar ya kumbu. Hmm.
to masu ran da ya su kenan ko sai fa ko matattun a faɗi matattun ma yau
Na wa'annan da 'ya'yansu da aka bana miki.
ɗanan bakar da A duk da 'ya'yansu.
Sai sai mu bari ya yanzu. Mu bari. Eh.
da yaransu a zana ko Wa'annan.
a zana ke rubuta 'ya'yan Eh.
to sa kin ga ita wannan an ga Ahmadu ko baba Indu su kenan ko Mhm, uku Uku.
eh Mariya ke da su Maria.
Eh,
Daga kuma ganin yake ɗauka.
Akwai haske. Ah, yana kusa gama amma akwai sauraba.
dada ita tana da yadda guda mace na biyu ne ma dai mata za a ce kuma biyu mata kin rubuta Na rubuta.
yar kande tana da uku ko Hmm.
Da mariya ji.
an dai tana da guda
Ande.
eh daya yar yakumbu tana da guda
Guda Ai, ɗaya.
su kenan ko to su kenan ya'ya Gwari fa.
wari bata haihu ba Oh.
Gwari da ta gwari.
ce hu bata haihu ba wari Gwari biyu su haihu ba.
Amina fa.
amina ma bata haihu ba Sani.
dodo ita ta haihu biyu sun mutu Dudu.
hajiya dodo Ɗaya ce. Ɗaya na Oh, ciki.
ba dudu ba bai ne.
ta Dodo ne.
ba ta ce ta yi bari Biyu sun ta haifi yarta guda dai ashe a kwanta a yi a ciki. Eh, guda ta haifa mace dodo ta haifi guda guda.
sunanta fatsima ko
A macen lungu.
aka sa mata.
yarta fa Yi ne ce ba ta zo da rai ba ba. Ko ana sa su ne.
a ifa wata a tana nufi
kan ta faɗo ta mutu to guda gare ta Yo, ai nan ɗin aka da ɗan ake sa ku Ga shi ya fara fito.
dodo Wanda ya fito kamun nan ɗin ya fito a nan ta mutu.
to melungu fa Halima kake.
eh, A rashin ƙarfiya ma haka aka haife shi.
kadi kadi ban faɗi nata ba eh hajiya bari Wai ba ta faɗe su ba.
bari bari su malam Usaini ba kin ga kadi ina matattai tukun matattai Matattu.
eh, ta tagwaye ko guda ya mutu
Na dojin ya wai abin ya mutu, alasan ɗin ya mutu da tagwaye da ɗan abashi
da sule.
da wa Sule da su da ba sun faɗe shi.
to kuma da da waccan kilishi to kuma da wa A'a, Gwamnatin zamba sai an wako.
ai wai masattin dai ga su Yau biyar a matattu su biyar kenan.
matattu biyar Alasan kuma kuma masu rai alasan malam Hussein
dan abashe gambo awwa Wacce ta hasan fara.
hudu gare ta yanzu masu rai kirishi biyar din ne suka mutu ko
biyar matattu kadi hudu masu rai
daya ya mutu Eh, a a biyar eh, biyar eh, suka mutu eh, biyar suka in mutu suka mutu ba kuma biyu a uku Ah, ta haifa tara eh tara ta haifa uku suka mutu biyu maza biyu
Kadi. Eh, me ya ji fa mai yaji ana zana miki duba takardar suna nan
ban rubuta ba tana nan na ta sun fi namu yawa ba
ban rubuta ba
ko tara ne matattun ko goma za mu barkiya na to to na sako na hajiyar to duba ki gari to har a sake to bari a koma baya a koma sake baya Mm.
ta gaban do kin ga muhammad bello
ga umar ya yi umma mutu ko to to a ce waje ai to to umma to muhammad bello Mm, mm, wannan ya ga mai ita Bilal? Wai, abi umma wai
habi eh habi na ce umma
ni kin ce kin ce gaba to kuma to kuma kama amadu to kana nan ƙarye maka to to kana wannan ɗan da aka yi bari da shi shi ma ka mutu Eh, mutum ne ma sosai mutum kai to kana kana wani ne ɗaya kana tagwaye tagwaye biyu uku tagwaye zo uku dai Shi- tagwaye guda biyu kana da to mutum bakwai guda.
kenan Ali- a takwas.
Ali na uku takwas takwas kenan matattu takwas matattu takwas masu rai bakwai kai takwas masu rai
barkalla sha shidda
ai ta fi mu da Allah ya bari sai a tsaya gani naki ne nata oh, ni na na ni na ni ai na ni na ai nan barki a kashe Sai ku a cikin ba abin da na ke da na yi yake ni dai ban taɓa zai ba ki lago dai gana lago dai ne goma sha biyu ba na zaga na abin da na ci dai mai rai lago guda goma sha biyu sa goma sha biyu goma sha biyu digiriji da gangan kika aka kara miki kofa o to dai yo ina fa tsintiya to hajiya kin cinye kwankwasai sai sai mu yi hira akan wani labari daban To.
Ah, ina so in, in gane To.
ah, ma'ana to
wannan kalma U- um, kin ce wani ya dawo a nan daga dambata wata taban daban ta ce a'a ko ya dawo ko ya mutu sai kin ce hadiri hadiri eh menene hadiri Ai hadiri- ai hadiri oh banza.
sunansa suka dan zo ba ta yi shi sunan bata ya zauna nan ya wasu sarauta ɗaya dai wasu ɗaya ya sarauta to shine shi ne gindimitan ɗan ba eh dan uwansa Hadirin ba.
shine dan bata ba su ci a hadiri ɗan zai da jaya eh Jayen ɗin ma shi ne.
a a dan ba shi anan ya mutu shine kakanmu Da ai shine da hadiri kakanmu.
da gebe da jayau Eh, da wancan na da gulawa na daula da gindin su wanne?
ɗaya wanda wanda ya da wa'annan sarkin daula to haɓa ko fulani ayo ne ne ne kan yance ni ma sunan shi na mai sunan ne ai yake bace mana da yake abin ya amince cikin hakan take a cikin nan take to a fulani ita ai- ana aka yaƙi aka yi to
da tana wani malami ya je da ya je gun uban can kansu zo daga can garin su to kin ji ko sai ya ce ai ko yau ai saboda mutum ɗaya za a yi yaƙi a kashe mutane sai uban shi abu ɗin ni sunan shi na mace Sunan fa ake mance- wannan mance- wane ne ya zo nan sai ya ce sai ka gaya mani shi ni fada su duk ta gaya mani ni ainihin ba sunan ne na sai ya mance.
ce ga ya mana nuna mana ita saboda ita idan a kashe jama'a a kashe ta. Eh, a- a- na- ta tsaya da- Kin ji ko? Sai Ai da mun aka ce tambaye a ta ko ta faɗi san sunan shi ko ba hajiya dora ba an taba yaushe ta yi zancen da hajiya dora aka ce ta aka ce ya faɗi a fa- ya faɗi a kashe ta ita wadda wacce- waccan wadda ita Mai ce haihuwar?
hajiya ta daula wadda wanda ta haife abin ta nan.
hajiya da ta haifi ta daula wanda eh, wanda ta haifi rakiya ko I- ita aka ce saboda ita za a yi karkashe mutane za a yi yaƙi da a kama ta shi ne farin aka yi yaƙi hajiya da aka yi yaƙi aka kamo ta aka tuno ta daula ita ce nan ba ita ce wasu ba ce ba ita ce ba tare da rakiyar na ba gindi su ɗaya da rakiyar mara ce ba wani to saboda ita namiji aka nake ce tunani.
zakoki ne a cikin ta saboda ita za a yi yaƙi a kashe mutane ya ce sai a faɗi a kashe ta in ji uba na sarakin sun sai ya ce fito a'a malami ya ce ai ba za a yi Ita na faɗi ba.
manta sunan Ya ce matar ita zakoki ne a matar cikin ta.
hajiya kin mance ta ta daura wadda ta asalin iyayen daure ne sunan yan cin garan na ina faɗin shi na Sai ya mance ce ba shi kuma kun mance ba ne wallahi to shi kenan aka zo aka yi yaƙi aka kawo ta nan aka ɗauko ta aka Ba zama ita iya ce ba.
ta haifi su ba kan daura kin ji wai ba iya ba ita ta haife shi wasu ɗaya abin su ɗaya da ai ba iya ba ce gamba ba ko da aka- ba- gamba ba ita ma ba da abin dangon da ba ne dindindin na daura ba daure ne ne ba iya Dindindin ba daura.
ce to ko ita ce ƴar uwarta ko ce.
iya ce iya daura iya i Ah, to kila iya bai ce.
wuce iya ce
aka yi wannan iya hanya ce in ba Sunan har ta mata fa an yi Iya wa ce.
sarauta.
Sunanta ko sarauta ce?
har da mata fa ita iya ne har mata Daura.
an yi sarauta Eh, daura.
amma iya ta na sunanta fa?
i iya ba to di ita ce gindin ita namu ce gindin abu.
To, ita ce ta can daura ita ta zauna nan ta aka zo kuma da aka tashi ana nan ba aka zo sarauta aka ko shi dan tafi can ya zauna da suka zo da suka zo sai je tsohon kafi dan wanda suka je tsohon kafi sai suka tadda mahalba a wurin ba su suka so suka riga eh sai suka ce za su zauna sai suka ce a'a to ba sai ku zaman ku ba wurin ku daban namu daban don farin zaman ɗan ku kenan a tsohon kafi su kuma wa'annan 'ya'yanki sai suka nufi ungawa wasu nan kuma sannan dawa ne nan ba ta aka babu gida ko ɗaya to dan sai bale ƴaƴan sukan da ungawa mm, dan bale sukan da ƴaƴan suna ungawa yawo suna yawo suna ƴaƴan shi ne yawo ungawa da kowa kin ga na mance sunansu suna adawa wa da ƙani to sai wannan ya kama nan da ya kama sai aka sare da aka sare sai ya yi danni da ya danna ce bukoki ya nuye Bukoki ne sai aka sannan je ai ba aka malam yi buka zaure na kala a ƙofar gidan wannan to sai ya zauna da ya zauna wancan mai adawa bai fasa ba da ya tashi shi wannan da ya zauna a gida sai ya kwarara sai sakkwato to da ya je sakkwato ya faɗa a shehu ɗan hodiyo sai aka kawo tuta aka ba shi ce ina son sarauta Shi dan tunku ya ce amma kun ba makara ɗan tunkun ba ɗan ɗan tunkun ne ɗan tunkuni bai sarauta ba hadiri ne ke a'a dan mm, abu ne ga sunan ne wannan sunan kadi ta rike sunan ita ko Mhm. ni dai na Kadin nan man- ni dai na mance ni ba sunan shi bane wannan ne tuta, yamma ko tuta yana nan har yanzu?
eh Yan- Nan ka zaure?
shehu ɗan hodiyo ya ba da ita eh sarki an za a yi sarauta Muhammad.
can yake ake zuwa sarki ana muhammad karɓa.
shi ina ne bai faɗi A faɗi ina tuta?
can a sabuwar Wani ungu?
ya je ya karɓo sarki Ai, da shi ne ka ga wasu uwar Ba to shi tuta a ne ya nan ba.
faɗi sarauta tutar sarauta shi ya sai dai shi ya ba kalma.
aka shi ya ba haifu a nan ne amma ai shi ne ba sarakan yamma ba da haka suke tare su suka fara sauta to shi ya fa shi ya Mafari haifi kenan shi suka ya karɓo taso tuta.
daga Ingawa kuma.
sai ya ce kun Suka kun zo so suka kuma kafa kada ya ce gari.
amma gari sai a gutsura sai a nufa a gutsura a shi ne farin ai ba ba a same fangale dangane ba da an riga duk kowa an yi Duniya gari ta riga ta sai kusan aka gutsuro tsinkewa.
nan aka gutsuro nan Kowa aka je ya gutsuro gama nan.
kowa ka suna zai aka kutsura ma ba.
yadda aka yi ta cikin sarakin kano Yi.
silai ne wane ne sai ya je har wurin shehu dan hudu Ba shakka.
ya ce za ni in yaƙi In yaƙi.
mutanen ka Eh, zaune sosai iko fa.
ya ce kada ka je in ji shehu dan hudu Don ya mu ce bari su kada gaje je mana gari.
Mm-mm, kada ka je ka zaurai babba ka faɗa ne kar ka je kai musu yaƙi sai ya ƙi da ya tashi sai ya tafi daga kana da ya zo sai aka yadda karaga a ƙofar fada gadon nan da sarki ke faɗa Kara.
karen nan sai aka yadda karaga nan su suka yi da shi mu dai mun tadda yana da nan muka bar tambura shi.
a su suka ɗauko suka kai ruwa ya yi mai duka Suka shi yadda shi ya a ya lalace Aka wa'annan bi haka.
suka ƙone kwanakin wannan sarkin Eh, Wa'annan suka suka ƙone.
kone mai ai da a sauran a Suka sauran kone dambe bai.
yake a sauran dambe yake.
Yabo.
Mm.
Kara, gadon Yanzu- kara. Gadon kara Sannan ne yara da suka kuma.
tambura guda biyu yanzu cikin tamburan nan garin da tamburan Kano guda biyu. Aka kawo kofar fada aka yadda karaga sarki ya hau na Kano. Sai aka tura dakaran- dakaru da 'yan ƙasa. Aka ce su je su tare hanyar da damba zai taho.
Wayo.
Shi ko malamin shi sai ya ce in ya tashi ya biyo ta ban dutse Masha ya fito ta farin na fasa. To da ya fito ta farin na fasa su anan dakaru sun Suna nan tafi zaune, da su yan wa'annan su dawaki kuma suna an tafi tsaron hanya.
Kai to.
Shi wannan kingi na kofar fada da sarki sai suka ji ana dan gwaurau. Dan ba ga yaƙi Ga nan, kibiya nan ga dan- kibiya nan dan ba kakka ji tsoro.
Ah, dan Ana ta gwaurau, rabba dan- algaita dan yau suka ce mi na tuban baka ba.
Ya.
sai suka fashe ta suke an kashe wa'ancan su aka nuhu Allahu to sai akbar.
suka hau da suka hau shi kuma da faɗan batta ƙasar nan Ni ne.
ta nan ce to fa.
sai suka kwarara su wa'annan kanawa suka shiga gaba su Sai kuma suka bi su.
wa'annan suka bi to da suka je sai suka tsaya Suka bakin tsaya gada daga nan ba da ba.
suka tsaya bakin gada su Sai suka suka tafi komo su.
da suka komo gida to shi kenan sai aka ba sai suka je suka ba shehu dan hudu labari Ba.
sai ya ce ai na ce kai ya je ka zaurai babban ka faɗa ce to ba gashi ba saraki da saraki da Ya ki ko- inhi ya ki inhi gajiya.
ya Ya ki ki.
ya ce ai na ce mishi Mm.
sai ya ce in- iya ina kuka raka su Sai suka ce ba.
sai suka ce bakin gada sai ya ce to shi kenan Bakin ƙasar iyaka ku ƙasar ku kenan. Eh, Da kun ka duk inda kuka da kai sun su.
wuce dan barta Da ma duk inda kuma da kuka an kai su ci da duk bakin gaba ƙasar ku to kenan.
kuma sai Amma dan tun da barta yake aka nan kuka maka tsaya, a kan to bakin sai ya ƙasar ce ku.
to shi kenan sai a- a fufur da iyaka sai ya ce to malam isaka abokina ne a je bakin ƙasar ku bakin lafsi Haka aka yi.
wannan ungawa ta nan ce kuma ha'ilau ta nan ce to wani sarki ne ya kawo yaƙi a cikin na katsina to sai wa'annan Ai, wasu za su suka ce in kun fita basu wa'annan gaje su za ku bi su Mm.
cinye muku gari su gaje.
to ku.
sai shi Mafariki kuma da suka sarkin na ɗauri katsina yaƙi.
sai ta yi amana ce Yake.
amana a gaya wa sarki amana amma na roƙe shi ya bar min wannan Ci gaba ƙasa kaɗan.
to sai aka bar mishi ƙasa kuma aka fasa yaƙi da katsinawa to wannan malam isaka wanda ya haifi talatin daura shi a ƙarƙarku ya zamani shi har yanzu suna can wa'ansu a ƙarƙarku Masha Allah.
to ɗan shi ne ballo da ya haifa ballon wanda ya haifi kandi wasu dogori da wa'annan iyayensu ɗan dada mazan to sai sai ya ce abokina ne aka fitan nan to shi a ƙarƙarku ya zamani sai aka yi wa muhammad bello sarautar daura ta fulani Kai to.
suna nan suna nan balle ya mutu aka mai da mai gardo to duk ubansu ɗaya mai gardo fa ya dinga kama yan uba yana yanka Ya.
yana ana kafe kansu a a- a rariya eh a rataye wani a rataye wani a soke a kafa kan giwa sai wannan ya gagare su wanda ake cewa na iga
Kin gaya mata.
na gaya mata na kadin ko kin gana na ya'yan gaya miki kadi na hajiya hajji kadi ko ai A'i.
Mm, na zana an gana miki ya'yanta na gaya miki na ai Eh, eh.
to a kin Ina rubuta tuma- Ina tsammani kin ce babu.
duba ki gani in babu a gaya miki
Oho, tara. Guda hudu sun suna da rai.
haka hudu ke da rai Eh, hudu ke da rai hudu.
bi maza bi mata Haka ne, haka ne.
malam usaini hassan hajiya gamba hajiya awwa Madala. madala. Don Allah ina son tambaye ku ko ku sani labarin konin gari. Kin ce an kone gari sai an gini bango a kewayen gari. Yaushe an yi da haka?
aka kone gari Eh, wannan gidan aka kone don me? Waya da aka zo yaƙi yaƙi suka zo mutane da aka zo yaƙi su daga ina daga arewa daga arewa wajen da magara nan sai zo suka yaƙi.
kashe mai Shi ne mai gari kashe sarkin mu to da aka kashe wani sarki aka ba wani samu wani sarki su eh, na mai nan.
suka kashe.
Wani na- nan gidan Ba wanda ya kafa ku- ba ku sani sunansa ba.
sunan eh, shi dambo Dambo sun eh kashe.
eh Amma ina tsammani Dambo shine ya gini bango.
i- gi- gini ba na da na da ba a bango da ake sawa i dambu ba abu dan ban ne- gina ba muhammad Muhammad Muhammad bayan ya gina.
Dambo.
i muhammad Ta ne a nake- kan damban ya ci Kan Damba.
i shi ya riga damban Kinji.
muhammad din da ai muhammad din kashi uku ne ma ta ya faƙi ji hajiya kin ji Kuci, kuci.
da aka kone gidan yana gidan kara aka kone muna nan ba an taɓa yin shadda ba aka tono layin da aka sa har aka tsinci likafa ba shi Kuna da nan?
su kwalabe yi muna nan kenne ne da muka zo a'a muna nan muna Ba ta yi sarauta mun sarau- ba mu san sanda aka yi ba labari Am- ah, labari, labari.
to Amma yana lokacin- gidan kara aka kone to da aka kone mafari kenan aka mai da shi gini aka zagaye shi da katanga aka yi babban zaure ko ki san shi babban zaure yi har har raƙuma na na kwana san a shi na ciki san Amma wa ya gini.
Hmm?
Muhammadu ya gini.
i mamman ba Mamman. Amma kafin Mamman sai Dambo.
i a Ah, sun- suka zo nan daga ta arewa Eh.
sun kone gari sun kashe dambo sai muhammad ya sare gari sai ya, ya sake gini duk aka gini na to kuma duk sai fahimta.
aka bugarin aka yi mishi birni Ah, madala.
aka Amma yi wa- kofofi Aha.
kofa kofa ma ta nan garin ai shi da teku shida kin ga kofar tsofan kafi kofa me kofar kudu kafi kofar gabar kofar yamma kofar yarimawa kofar kudu ba kofa shidda kenan ba kofar nan shidda ko ina da sai da in yaƙi ya sauka ake rufe kofofi kuma in za a fita a samo ruwa ta sagin ake bi da abin ya gagara shi ya sa aka rika gini a cikin gari shidda ƙofofi shidda kofar garin na ba ƙofar gari inda ake fita shidda shi ne aka yi sunayensu da gaura ne da gaura da sarkin kofa amma don allah a gaya a sake gaya mini sunayen kofa kofafi kofofi kofa wanda ake shigowa gari eh na fahimta eh kamar nan kofar ɗakin amma a gaya mini sunayensu zuwa wai ƙofar kin ga kofar gabas gabas mm, ƙofar kudu kofar arewa arewa mm, kofar yamma yamma mm, kofar rairai daidai eh, wajen ku to kofar yarimawa yarimawa eh, biyar kenan ko kofar kudu shidda ke to haka suke kofa shida mada mada wadda ake shigowa cikin garin nan shi ma kowace wajen da gini kyaure Hmm?
da tauri mi aure da kyaure irin wannan ai da birnin ne saboda yaƙi eh, in an in magarba ta yi sai a rufe mada.
a kulle.
kada su shiga sai da safe a buɗe eh, kada su shigo Eh, Eh.
to kuma da ake yaƙin ma ba a rufe ba suke har abada sai da yaƙin ya tashi ne aka daina eh Muhammad ya ya gini amma wa ya gaya muku wannan labari yau jiya muka yi iyaye kaka kaka eh, eh madala su suka madala faɗi ba mu sani ba ku tuna ku, ku taba a ji labarin yaki Eh?
tun kuce yara yaƙi Eh, mun akwai yara.
kuna Yo, ai ba mu san an yi ba.
Ba mu san an yi Ba mu san an yi ba.
Da muka zo duk ba mu zo Sun zamanin gaya mana yaƙi ba.
aka yi.
Sai dai a faɗi.
Sannan ba a haife mu ba nike ba.
sai tuntuni Ba mu tar da shi ba.
Ah, madana madana
Ni ga ina Wani tsammani.
wanda ta da aibar ba a haife mu ba.
To Hassan sun zo. Ni zuwa Nasara ma wurin Alajaya na rika jin Ni labari.
gurin abu Tana cewa wai ana yan soji wai sai su zo kofar gidanka su bubbuga wai a ba da kwan safi.
gobe gidan A ba da kwan safi.
gobe gidan magaji a zo a rubuga a ce gobe wannan wannan gidan da ina cikin shi Mm, Masu abun ba.
manya manya amma lokacin jihad fa ah, lokacin da sun kawo tuta daga sakwato babu yaki ko ko da akwai babu yaƙi babu yaki sannan so sai ma yaƙin ba ya sani daga ba.
dan sannan yaƙin ya ƙare aiko ko ko ba a so ma ba.
Ba a soma sai da ba.
suka karɓo bayan sun karɓo aka so ma yaƙin Yo yakin ainihin ba a baranka bayan sun da karɓo mayaƙi.
yaƙin ya tashi.
Kinji?
da ya Da shekara mayaƙi ya biyu aka ci yaki sarauta ai aka yaƙi.
da ya shekara biyu Yi kakan Eh, ubanmu sai wannan aka kuma yaƙi.
ai su ne shi na shi bayan na kuma na shi gefe ba wancan da ne.
aka yi aka yi duk kowanne sai da ya shekara kada aka yi.
Wancan wanda aka kashe shi ne. Ni nike ga ko daga damban sai mayaƙi.
sai sai mayaƙi mayaƙi daga dama Eh, To ai shi shi aka fara yakin a kan shi. Kana mayaƙin kuma mayaƙi.
dambu Eh kuma kana mayaƙi ya karɓa.
to kin za da kin za Mayaƙi ne aka da yaƙi wanda ake ɗaukar ɗan sama sun sarki wanda tsare.
aka sa mage m- m- Eh.
mage aka daura mata laya tana Eh, dukan kin gaya mutane mini Eh, to shi shi sarki ne.
Muhammad da sa inan Shi ne da yaƙi ya yaƙi.
uban abu wani mutum a bakin kasuwa na kakanta wani da abun malami bawan su ne masha sai Allah mai Wannan haƙin ya kakar kirawo su shi ya ‘yar ce Amina.
yanzu sunan sarkin a daura sauka da shi ya gari sabo ta ya ya sabo ce ta kana gani Shi ya karɓa, ya ce yaƙi ya yana matse mu sai ta yi ba a gaya mu ba masha Allah shi ya ɗauki gadon Yanzu na kana a kan gaya shi ma.
daga nan ka zaurai to shi kenan da ya gaya mishi sai Kakan aka Abu shi ya ta ɗauki zidan gidan waikin kaza.
san kuɗi Barka ana Sidi.
kai mishi sunan shi barka to sani, shi ya yi kakan ta aikin Hajiya.
suka Ni tashi da Abu ke gaya tofar min.
tamami daidai da kayan su na abinci nan suka bar bashi sarki muhammad gadon da za a kado sarki muhammad kakan abu shi ya dauki gadon kara barka fige sunan shi habiya ya ba shi ya kai aka za shi ina aka ji tana ta gar- Barka Sidi.
gar- barka yi Sidi.
to shi ya dauki gadon aka kai aka kai shi kuma wannan kosau ba wannan na gidan sarki abu na sarki Muhammad.
To- ba a da shi ba shi ba ke shi ba wani cimo ba ne shi kuma wannan dan uwan shi abu wannan uban sai ka abun su yar majayi nan su wannan abin nan mm, zagi kwadari zagi kwadage to duk uban su da abin sa daya to shine na sarki to ai sarautar matan Aikin ji.
mayakin kina ji da ake yin ta shi na ciro mane su wa'annan da Aikin ake gadon ta namiji.
bukuji ana cewa wani ya rima gagalau Yarima gagalau.
to ya rima gagalau shi yake son sarauta duk an rudda kan shi shi kwa sarkin yara shi ke da maganar sakkwatawa sarkin yare yi to da aka turo masu yin sarauta sai aka zo fili aka shimfiɗa gadon kara sai sarkin yara ya rewaɗa ya rewaɗa sai ta yi kowane ne ɗaukan min mayaƙi ka ɗora kan gado yau ai sarauta kenan sai aka ɗora shi kan gado sai bushe bushe su kuma suka yi ta kuka suka ɗiba suka yi yamma
to kun kun tuna lokacin da turawa sun zo turawa eh yo ai ba mu da wayo zuwa ne ne ba ku da ba mu da wayo sanda suka zo na kwana kuna cikin gida na lafiya an haife mu muna kankana lafiya Ah, na kankana eh ba ku ba eh ba ku mu gani san ba zuwansu ba zuwa turawa ko ke kin san mu dai ba sani ba ban sani wallahi muna Na kankana suka ji zo dai an gaya mana ko ba mu je da ke ba gidan tarihi. Wani ya ce kun ga wannan ƙyauren na rufin kofa ne da turawa suka zo suka ci Kano.
a Kano ba Suka giggitse ƙyauren yana nan gidan tarihin Kano. Ba mu san an yi ba.
eh Mm.
madala eh To ko wannan ta baya baya gunduma ma ai kila muna goyo aka yi ta.
kin ga kakale ba ma ban santa ba sosai hajiya Kakalaba, ni na san kakalaba ana yi.
wallahi ban abin da ban mance ba uwata ta yi yaji ubana na auno hatsi ina ɗan yarinya kai shi baiwa gidan mu awwa sai ita ke tuka tuwo da na je hajiya mai daddawa tana yarinya ni ina yarinya sai na je gidan da na je wai ba za a gama ni da ita mutu tuwo gani na je bakunta sai aka saka min ni ko da na tashi sai na je na gaya uwata ga hatsi ubana na fatauci samfuna samfuna sai na ce da na je awwa ta ki gama ni da asatin mutu tuwo sai ta bani nawa daban ran nan ba a je bikonta ba ta komo sai ta komo gidan
ai ba mu san su ba zuwan ni su ba mu sani ba Yaushe kun zo cikin gida yaushe an, an daurin aurenku?
Laure Eh, kwanakin sarki umaru Umaru.
Mm.
sannan muka aure sarki adamu Eh, ke ya yi kwanaki ya shekara nawa da sarauta
a a a auren wanda aka yi miki mm, an yi ya daɗe hajiya ko ni dai watan shi takwas takwas.
eh da sarauta aka kawo ni Oh, nan.
watan shi takwas da sarauta.
wata takwas da sarauta aka Um, kawo ni nan.
umaru.
eh Oho.
umaru aha.
an yi ya daɗe ba kuma sai shekaru.
kin ga wannan sarkin watan shi takwas da haihuwa aka kawo ni nan Masha Allah.
da shi da hajiya abu amma ko ya girme mata ita an ce magaji ya tafi katsina sannan katsina ake bi kamin ya komo aka haife ta shi korar da aka yi wankan sarautar sarki umar na aka haifi wannan sarkin kuma sai da ya wata takwas aka kawo ni nan Mhm. Ke ce hajiya kina nan ko ki- an yi aure sai kina waje tana can can na riga ta nan eh, Ita ne wannan adan na gane wani mata.
birni mm?
a ina ita a nan garin
ka zaure.
eh Eh, ubanta dan mayaƙi ne Aha.
sarki mayaƙi Aha.
Shi ya haihu saboda ubanta.
haka mm.
nan gidanki ne.
Eh.
Kin gaya mini na manta.
auren zumunci ne Eh, madala.
yan maza suke da uban wannan sarki da ubanta Madala.
ya'yan mutum ɗaya ne Kefa auren zumunci ne?
Ita daga daura take Daga sarari daura.
daura ce.
iyaye na na daura ne Daura ce.
kakannin uwata Kakannin uwarta.
Auren siyasa ne. Auren siyasa ne.
yau
Ki- Ko ki ki hakuri da ni ko watakila kin kin ah, dinga gaya mini. Amma bayan da an daurin aurenki, ah, shi mai gidanki yana waje yana aiki?
wa Mai Adamu yana magaji magaji yana magaji na fahimta amma aka kai ni eh, muka je roni roni eh muka shekara goma sha biyu har da wannan ita ma yana magajin aka bashi eh Madala. sai kun dawo nan mm?
bai a lokacin da daga can dawa aka wasa rauta muka Ai.
dawo wannan mm, mm, mm, wanda ya mutu wancan ɗin mai sunan shi shi ya matsa shi ya ba sarki ni ai.
ai to umaru Yi to ya ce ya aura. Ni da aka zuba nono da wani mun shi ya matsa aka yi auren da ji yake ana da iyali.
ɗaya gidan na mai gari har da Da ganga yake da iyali.
ya za a yi Ah, Ba dole hajiya ba. Hmm?
fatima da um, wace ce Kai, ni hakuri.
Me babin takalma na nan.
ni da na zo su Rabi, uku ko?
ne tare hajiya hajiya rabi uwar gida ba da fatima Mm, suna yaushe an an daurin auren su na sani Oh, ba, ah, Ban ta- sani ba.
amma suna can rani Mm, ka- ka- tare da ke a a a a'a a nan garin suna gidan na tar da su Wa iyaye.
Eh, Fatima Wai da wa'annan.
Rabi.
da da da Rabi.
hajiya yargiye da Sun haifi wancan haifuka na bai aka sun yi aure.
haifi haifansu Sun haifi 'ya'yansu ma da yawa.
Kin ga Mariya na haifa, ɗin na haifa, Inta na haife, Kana aka kawo.
mm, wannan Idau na haife, Galadi Maruni, Ni kana aka kawo.
Sadiya na haife, Amma ina nan sai Sani aka haifa, sai wa'annan na Roni ɗin da ta rika yi su ɓarin nan da wannan biyar sa'a. Amma wa'annan dai da na zana miki da a haifa na tadda su, Mariya har ta girma, amma Fatima da kuma na tadda Ya'u an haife shi. kuma an haifi wannan wata takwas ɗanta na fari zakari ita mai wannan Hajiya ba ɗaki.
wannan Eh, hajiya.
to wannan Shi zakarin shi sarki ni ai ban da shi ba.
to ina ya mutu shi sarki watan shi takwas wannan mai ci na yanzu watan shi takwas da haihuwa aka kawo ni nan Mhm. Amma ina tsammani kin ce an nadin aure, an- an daurin aure sai an kai ki wurin namiji a mai gidanki can rani.
Mm-mm. a nan ne kin ga gidan shi nan wajen Oh, ronin tare muka je mu duka Sai wannan aiki aka sa shi ya ga ladin shi sarauta ya aka yi zauna.
mai ah, amma ku kuna nan A Kano.
ali tare muka tafi.
gaba ɗaya muka ta yi Galadanci.
Tare dai muka je muka sai da zauna a aka yi masa sarauta can.
Ai, yana aka da mana sarauta.
kowo da mu nan Ya yi shekara Goma goma sha sha biyu. Kana aka zo aka naɗa mishi sarauta. Na Eh, nan garin.
eh, amma kun yi aure kafin da an, an nada shi.
Mm.
Eh. Yana waje yanayin aiki wajen gidan Nan da- sarki ko?
eh, da yana aiki a nan wajen sarki na na cikin gari.
Eh.
To Da sai shi aka ke da tada shi, garin, Da shi ke da da ƙawayen garin. aikin gari.
cikin garin. Da shi ke aikin shi shi.
yake aikinsu To kamar kuma har wakilin ilau yana sarki.
aikin To kuma da bitalman ya ka- da aka Su tashi suke raba wancan na albashi.
mutu mai garin To.
to kuma sai aka naɗa shi wannan ɗin, mijin namu to kuma sai muka tashi muka tafi muka je can yana aiki yana aiki yana aiki sai da ya shekara goma sha biyu Aina.
sai a roni sai Rauni, wannan ok.
ya mutu To, sai ma'ana.
wannan sarki shi ya mutu Eh, to da sarki ya mutu to kuma da yake shi ke da rabon sai aka komo da shi na aka naɗa shi shi kuma ku ku hudu har Fatima da Rabi.
eh da matan kun- auren ba Kun Eh, je Roni eh, tare duka da mun shi je.
sai Eh, ku ga dawo.
wannan mai yaro.
mu Madam.
bakwai muka je eh har wannan Mu mai bakwai ko yaji mu hakari takwas?
har dodo Aha, madam.
Kin ga Duk fero kwarfara.
dodo hajiya mai yaji hajiya ka ji ba su hudu ba to mu ma mu hudu mu takwas muka je To, ina ina da tambaya. Ah, a Kano a lokaci lokaci sarki wani sarki shine dan kwara-kwara.
sarki Eh, Wani- wani sarki wani wa- wata kwara-kwara ta iya haifa sarki.
wannan na yanzu to yana yi yana yi A nan wannan- ana yi a a'a ba a yi ba ba a taba yi har ni ba a taɓa yi ba sai dan matan eh sai sarki.
matan aure ba Eh, tun dan tun tun tun kwarkwara tin tin tin tin a- ado ne.
tin tin tin Na sai ji.
yaran mata aure Don me suke yi haka a Kano?
a a oho Oho, Allah ya ba ku
madala.
to wannan shi a kwarkwara ce Madala.
uwar shi sarkin yanzu kai ciyo amma su shi ko dan mata aure ce ko dan kwarkwara ne oho
Na zuwa. Oh, Hajiya, kin ce wani abu ban fahimta ba, sai in sake gaya miki abin da kin ce na rubuta, sai ki bani bayani, ko?
to wanne a ciki To, kin ce, ya manta gudu wanne ga ya mun kin ce, yayansu ɗaya, zamba eh, daga can aka turota, ya hadirin ce, na ce, eh,
ya tace ta gudu wai hajiri in sake wai da aka yi Misali fada, ta ce, yayansu ɗaya, zamba e, daga can aka ciro ta, ya hadirin ce, na ce ai,
hadiri Wa aka yi sarautar ɗan bata aka yi hadiri na dan batta ne eh, Dan uwan- hadiri sunansa ne.
hadiri na dan batta ne suna ne Suna ne.
sai eh dai yan uwan a nan ko Wani ne wani akan zamba? Eh, yayansu ɗaya, zamba eh, Dambo?
daga can ai aka dan ciro ko ta.
dambo ko ko gambo Dambo ne wata ke- gambo Gambo gambo ko kike faɗi?
dambo?
a ai hadiri ba mu san wane ne wan wani ba da hadiri da gebi ba, da eh, jayau eh, su sun uku ne Su to sun kuma uku ne.
hadiri ne ba- babba rike ga kana gebu
Ban shi ba?
sani ko hadiri ne babba kana gebi Eh, hadiri ni ne babba kana gebi eh,
kuma ko jayau din ne karami ni nike ga jayau ba je gebi jayau din ne shi haka ƙarami.
ake cewa jayau magajin gebi eh shi ne karami
ai sunan fulanci ne su gebi din wannan
To, Hajiya kin kuma kin ce ya ce ga mandai don uwa na zo na na zai zo Wata, ai kakanmu uwana ko ba shi ba.
don uwana zai zo Shi shi dan da za a je neman auren gambu da ya hai- da ai ai haifi ƴaƴaye. Sai mayaƙi, Mm, ƴaƴan mayaƙi.
eh
Sai wani ya ce za a yi, au- za aka ce a je can a auro irin ƴaƴan shi. Dan uwansu ne duka.
aha To sai aka je sai ya ce to kun ga ko ban nan. In aka zo neman aure dan uwana zai zo, kada ku hana.
a to madala Mm.
madala Sai ce, yawwa yawwa dambo gafara dambo yana da dan uwa ko Eh, dambu.
eh Eh, duk ƴan uwansu ɗaya da
yana da dan uwa a dambata ko Eh, shi ne Menene- hadiri.
oh shine hadari kin taba ji labarin lukudu
Labarin wa?
lukudu Lu- lukudu
Lukudi?
lukudu lukudu Ban san a ba su lukudin da ba.
lukudu ko dai na taba ji shine hadari Ba a ban san lukudi ba. Hmm. Ke kin taɓa jin shi sai dai suna?
ko ya Sai kudi dai na Habibu.
mutumin wancan gari Ya kudi ma'ana daura ne ko?
a'a za nake na wancan ne da magara Eh, haka ne na da magara ne.
na da magara ne daga da magaran ne Ya kudi ma ba? Na da magara ne.
eh ba ana cewa ya kudi ba shegen kaɗo Yage ɗan aisa ɗan tanimu mai harama gaba.
gafuri wai uban ɗan garba Eh, na can ne, to na arewa ne.
na arewa da Mm, Ya magaran.
kudi ma ba? Na arewa ne shi.
Mm. to a wannan daura tambaya ke da lukudi ba nan ba oh daura da lukudi amma sai a daura ba dan uwar dambo ba ne
Lukudi.
suna musu kiɗi suna ta magajin lukudi Mai daura ba?
Eh, Dan malam irin buɗa kudi ya garuwa ne.
To, um, ina so in gani ko akwai ah, masu sarauta na asali daban a nan cikin gida wanda ba kun, kun gaya mini ba.
wani cikin gidan
Kun gaya mini sunayen kwarakwarai Eh, har da matan duk ta gaya miki sarki.
ai Eh, duk na, na, na gani su da wannan zuwa sarki.
zuwa zaki ki ta manta mm.
na tambaye su su gaya- sun gaya mini amma akwai masu sarauta ah, na asali daban wanda ban rubuta ba Alkali?
A- a- a so kenan dai na asalin sai iyalin sarki umaru sai iyalin Sarki ma.
umaru ko iyalin sarki muhammad iyalin umaru musu muka sani iyalin sarki muhammad ai ɗaiɗai muka sani Eh, sai sanar da mu.
wane ne akwai da yawa Mm?
akwai da yawa da an mutu oh amma babu a nan wanda suna da rai Mm, sai 'ya'yansu Eh, to wani dai babba a ce wannan ɗan sarki ne babu shi Duk sun mutu sai a ‘ya'ya.
na yamma
to ah, su masu sarauta gadaje sun zauna a- a nan cikin gidan sarki ko a waje Yo, a nan Gajiya.
a nan cikin gidan sarki yo yo duk wanda ya sarauta ai ya shigo nan a'a ko a cikin gidan sarki sai wanda yake tare da sarki Shi yake shigowa.
shi yake shigowa Ah.
in kwanakin iyayenka ne ka shigo Aha.
ka shigo wurin sarki ka shigo wurin iyayenka to amma mu bakin namu muka sani su kingi ba mu san yadda suke ba
To amma ba ku gansu ba. Eh, Ba mu gasu.
eh, kuma su, su da iyalansu sun zauna a waje. Mm. To, Yo, ai da manukon muna nan duk wanda ya aure ai suna gidajensu mata da maza eh, madala.
duk suna gidajensu Madam.
sai mu ne kurin anan Madala na.
Eh.
fahimta.
da wa'anda ke gari da wa'anda suke kamfuna Eh, to, ina so in, in sani ko in gani ko ku ku ku tuna kun tuna a a bango a kewayen birni
kewayen birni eh
yau bango da kewayen birni ai duk ya rushe an ce miki mayaƙi ya eh gina ba ku taba hangi ba Eh?
da idonku
bangayen komi A'a, mun ga bango wanne ne ki na guru wanne ne a cace wai ba mu taɓa ganin bangayen da idan mu ba muna nan mun gani amma ba mu san sanda aka gina ba mun gan shi kuma mun ga duk ya faɗi Eh, amma sun yi gini su hada da madara ma suke gini da ruwan madara haka aka ce ana kwaɓa ba ruwan madara kuma shi shi gari da ya tashi kowa wanda ya zo dawa ne sai ka je ka sari dawa ka sare itatuwa ka ja gida ka yi ka sare itatuwa ka ja gida ka yi da haka aka tada garin kowa shi yake zuwa ya kama wuri.
don siminti ba su da ruwa ba don me
don sai danko don wata kada ta faɗi eh yasa ake ya fi kwaɓa.
karfi Eh?
ya fi Dan ta karfi ƙarfi.
ya fi ruwa karfi Eh, Ah, iya.
abin mamaki abin Yau mamaki da ba sai an kwaɓa ta ba ma ta yi kwana da kwanaki a tausa ta da haki.
Ai, an yi aiki amma wane ne ya rushe wannan bango sai ruwa ruwan sama ruwa Ah, don da me yau da sun gobe don me sun kuma ba a bari tada ba da ba su yaɓe ku- mazan da suka hau kuma waɗansu ba su yaɓe a da a sai a yaɓe shi a goge a da sun kayan shi to sai dai aka bar shi Wa birni da bai yaƙi kuma sai aka bar shi eh Mm, da bai kuma yaƙi.
kina ji Da da birnin yaƙi ake birnin ba sai a mutan gina.
gari ke yi ba.
Oh, da bai yaƙi mutane Talakawa ke yi na ƙauye. Su ake kira dan bai yaƙin da da hajiya ai da su da ne.
gidan saraki ma su ake kira su yabe na gani ganin gidan sarki umaru wancan su suke zuwa suna ɗaukar ƙasa suna ana kwaba ana yabewa ana gine-gine
zuwan da sare yasa kuma ai dai abin ya aka sauya.
bari to kuma yau da gobe yau da gobe ana ruwa diyar ya zama ko ina hanya yanzu shi ake tsara ma ana ta da gida amma babu gutsu wani ma ya zama dandali
sai biyu babu haka ne a kas a a birnin kano Eh, ya can rushe ma babu sai wuri-wuri wani wuri da akwai wani guba abin tausayi ne wallahi wallahi wallahi kai yafi wannan Eh, na taba ji wannan a gidan mai baban daki ne ko Eh, a babu mai baban daki yanzu Da- da akwai babu ta mutu
ta mutu ta ta mutu mutu nan Fatima ce.
ɗakinta ne eh amma kun fahimta a kano to in wata ta mutu sai za a, a sa a yan uwa ta maimakon zauna mama ko amma ba za a ba za a yi haka ba a nan ko yau ai shi har gidan yake zuwa Sai wanda- ran babban rana kullum sai ya je gidan in an yi sallah hawanta yake mata daban ya je gida ya je kofar gida ya tsaya mun sai haka nan kuma Ta a sa gani.
wani ana sa wani haka nan dai amma ba ba dangi ba dai sai dai haka nan kuma ko haka nan bara ko a saka ya zauna haka to babu to ai mu da da mu da su ba ɗaya ba ne can ita gidanta daban da gine-gine eh, to saboda da haka wa'anda ke zaune da ita
kin ce sarki a lokacin sallah zai je a kewaye ya yi ziyara wa mama A wurinta mama- ba?
eh Mm.
a yana wurinta can a Kano Ha, ha, wanda Can ke Kano.
mata.
eh ba nan ba Kano mai babban ɗaki kun taba je kano ku yi ziyara mai babban ɗaki ba mu ba wai sarkin ka- wai sarkin kana eh, Mm, mm, mm, mm. bai san mu ba to to madala amma ba za a sami ah, mai baban daki sai an sami ah, sabon sarki ko? Aha, na fahimta. A lokacin sallah yanzu har yanzu ya kan yi ziyara wurinta a Kano? Eh, har yanzu har juma'a har Juma'a. Eh, amma ba shi um, ba za shi Kano ko, ko wata ran Juma'a ba ko?
ba wannan ba ba na nan ba ko lokaci na lokaci can ɗanta
ko lokaci lokaci
mura juma'a eh yake aikowa ya- ya fito ai shimfiɗa a nan mu nan yake zuwa ya gaida zo ya gaida mu eh eh eh.
kana ya amma ya kan je Kano a ba ko ne juma'a kano sai da sai sallah aiki sai lokacin sallah A'a, sai an ba kano sai da dalili sai an aiko mishi
oh
ɗanta ne yake zuwa yana gaida ita kullum bakwai a Kano eh na fahimta amma wannan sarki fa wannan sarkin waya ake yi wai eh ya yake yi eh
mu da daman can ma in mu da yake mu mai gidanmu ne mu muke zuwa mu je mu gaida shi eh a wajen shi ran juma'a eh mu taso mu komo Kullum.
gida. kullum ne safiya Kullum.
mu je mu Mm, gaida shi safe da haka mai ake yi a Kano eh eh to wannan ko da yake ɗanmu ne eh shi yake shigowa eh ran babban ranar aha sai ya zo ya ga mun shimfiɗa a nan aha ya zo mu gaisa ai kuma kana ya fita ai to haka ne
To, uh, ran- lokacin sallah wannan sarki yanayin ziyara wa wurin Fatima?
lafi Eh, masallaci sai in ya yi sai in mun ya zo nan mun gaisa ya ziyara kuma sai ya hau a tafi masallacin idi eh, a je a yi ziyara bayan masallaci aina.
eh hmm?
Aina.
can ne gaba Gabas? Menene a gabas?
masallacin Ai, ai, na Na fahimta idi.
amma. Na farko Aha, gaisuwa a nan. Ta biyu
masallacin idi salon masallacin idi.
eh Bayan masallacin idi kuma sai a aina.
zagayo nan kuma sai a zo kuma a yi ta a zo sukuwa a yi sukuwa a sukuwa Ta kuma sai dawaki, an a gaji taru, kuma kana a a taru.
sauka Eh, Eh, Ai, ta ke kuma- bayan ɗauki haka ɗaya.
eh, bayan kana a haka.
sauka kuma shi kenan?
kuma mutane su shigo na su yi ta wa sarki sannan su shigo su yi ta wa sarki sannan su shigo su yi ta wa Amma- talakawa yakan sake hau Eh.
ran biyu ko uku ko yana ran yi da ya eh, yana kama yi yana yi biyu yake yi biyu eh aha in an yi yau a yi gobe eh yau a je idi eh a zo a ai sauka sukuwa in gari ya ai waye da ha ai a sukuwa kuma zaga gari ma a fito yamma a zo a yi ta sukuwa a yi ta kiɗa-kiɗa kuma sai an gaji yawa kun fahimta a katsina in in sarki yakan yi haka sai ya ya je a